والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أعتبر أكيد وأتردد shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ta yi ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ba manta ba mun tsaya da juna sha takwas za mu tashi yau da juna sha tara a cikin kitabu sala hadisi na hamsin da biyu babu makruhar salati babu da zai magana a kan makaruhai wato makaruhai talati idan malamin suka ce makaruhi a gurin malaman farko ma aka ce makaruhi su haramun su ne idan makaruhi ya zo alkur'ani ko hadisi za ka ga hadisi na mutum da ɗaya hadisin na na yi ko na akwai lambar da ta zafa kenan a wani hadisi wacce su ta tashi mutar hamsin da shi makaruhi shi ne kamar da muka faɗa a gurin malamai na farko duk da da sahabbai da wanda suka biyo bayan da suka ce makaruhi haramun ce amma daga baya baya malamai aka ce makaruhi to ana nufin wato abin da ba a so kawai wanda ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على ذنبه saboda haka shi ne yaran da suke faɗa kaga idan ka ɗauki tsarin na farko cewa sun surata isra da Allah ya fara bayani ba ka zara buka Allah ta abudu ko tun daga la ta alma Allah ya ilaha nasa ayi kamanta Allah madaukakin sarki sai kawo wasu abubuwa ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما هذا جهل وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل حتى كبيان وإما تعرضان عنهم ابتداء رحمة من ربك ترجوها فما لا غرض في الجنة يجوز تجب لما بنى سوى ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بهذا حتى تبين تتقدي ولا تمشي في الارض مرحا بيان ياتي ولا تقف ما ليس لك به انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا بيت كل ذلك هو الكتاب الذي كان سيئه عند ربك مكروها wanda za ka kira wani na makaru da wancan yaran ko za ka kira wai shi zan kai ga matsayin makaruni a wancan yaran abin da ka yi ba ko bane kaga ba da wannan yake wato shi za ka ce a gurin malaman farko za ka ce makaruni ana nufin haramu iya wannan ayoyin shi ne ga kawai wa kariya da kuma ila wa kalamu inna allaha yarda lakum wa atu allah ya yarda muku da abubuwa uku wa kariya lakum ila wa kala a cikin ko abubuwan da ya hana to kaga wannan magana ta ta farko idan mutum ya kalla ya dauki tafi ya kamata ya duba da kyau ya ga wani irin malami ne ya rubuta dan wannan tabaka ne domin zai ku bayyana in ya ce abu kaza makaruni to bai yake ne dan kar ya dauke shi a matsayin makaruni da yaran mutanen malaman baya baya amma anan da malami ne ce wato makaruni babu makruhatu salati shi wanda wanda yare ya dauka na farko ko na ji bar mu ta hadisi ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi kira da aisha Allah tabbata a gare shi yake idza uqimat salatu idza aka sai da sallah aka tada iqama shine idza uqimat salatu wa adha al-asha sana da kawo al-asha bil ayn ayin kuma da fataha a kanta ba wa hadaran ishawu ba domin kace al-ishawu ya rawa sallar amma al-ishawu abincin dare ce shine al-isha domin su larabawa suna da yalwar kalmomi akwai kalmomi da yawa abincin saboyi yana da suna al-futur ko al-isha shine breakfast sannan algada kuma na rana al'asha kuma na dare aku ko ba hausa ya ina da yana jiki cewa abincin safe ne sai mara karin kumallo na rana ba na rana kawai to ne ne kalafi na yafi na to to dumame Allah ya ce dumame ne safiya ta yi kafin sha biyu to shi ne dai eh na zama kuma a ce na dare amma kaga da da ba san mutum ne waje wannan kama kaman ba yana da kalma shi dai kawai wato ni kalmon abubuwan da ne ba daɗi amma kuma za ka ji yana da vocabulary eh sosai akwai kalmomi sosai da au Allah ya zama da Ibrahim nan ofisa kwatan da zo ba yana kan wazakwate to saboda haka wannan shine abin da yake kawo to da zarar idan uqimatis salatu wa hadara al-ata da ta da ikama abincin dare yanzu babda ofil ata to ku fara da wannan abinci to wannan abinci ku kalle shi da kyau za ku ga umarni ya kai kawai idan abinci ya zo shike nan kawai aje magana sallah ayi to shine malamin ya ce ala hukmu yaduru ma illati wujudan wa adama duk inda kaga hukunci to yana tafiya ne tare da illar ta in je da illar da ta sa aka ce a fara cin abinci ita za ka kalla rashin mutuwa domin akwai wanda ba zai ci abinci ba misali wataƙila saboda dalilin rashin lafiya bai da lafiya ko kuma wato akwai wata larura ko abincin da aka kawo baya cin sa eh kaga dole sai ya ci ba na ke da shi wato shi za ka ce a kalli illa amma zuwa gurin yan zahiriya sai dawo da zahiri shi ibn hajar su kawai zahirin abu ke kallo kawai inda abu ke zo in kai sallan ba ba sai ba kaga shi yana da ibn hajar ne ga dama ya kalla abu a filin nan sai ya ta bugawa ne eh lokacin da aka ce yace duk wanda ya taba mutum da hannunsa a lullarsa ta gani aka yi guna hajji ta gani ya dace kuma a kan aka ce ko karamar yarinya ce ce ko ya aka yi ta in dai ka taba ta lullarsa ta gani to sai aka kamar hajji aka ce to ya annabi alaihi salatu wasalam ya yi sallah da umama a hannunsa ɗan gidan zainab yana ɗaukar ta idan ya zo rukuyi sai ajiye ta in ya miƙe ɗauko ta kuma gaji ita ba ma jariri ya wuce ta bayar da ba sai ce kuka sani ko ya nannaɗe hannunta da wani abu bai saki ba da aka zo maganar wannan ba hadisin da muka wuce cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i jari thumma yattasilu fi kada ɗayan ku yayi bawali a cikin alma'u jari an gane ko ruwan da yake sai sannan ya zo ya wanka a ciki yace ya yarda amma babu zai yi mutum ya je yayi a kwantena ya zo zuwa tunda ai ba a cike ba dai a kwantena ne a da wani gurin da zai kai ka zuba a cike ba ko ba za ka yi wa a wane ne ka ga dai alhukum ya zuru ba a illati wujudan wa adam to su ɗan ɗan zahiriya suna da wahalar jari kwarai da gaske to annabi ya ce a fara da al'asha illan shi ne rashin nutsuwa rashin nutsuwa idan aka zo in dai yunwa yake ji da gaske almajiri yana cewa sai yunwa ba ta da hankali ba ta da hankali saboda in dai da yunwa da gaske ba zai samu nutsuwa ba za a yi da sallah ne ka tambaye shi raka a nawa aka yi tsaya ka maka ne domin shi ma shi kawai ne eh ko kuma mai aka karanta ita kuma sallah ana buƙatar kunturi cikakke yayin da za a yi sallah to bari mu ji hadisin shi ma ƙarin bayani ne akan wannan a wannan hadisin dai kamar yadda zamu ga zamu koyi cewa lalle an yi hari idan an kawo abinci mutum ya tafi sallah in dai ba zai samu nutsuwa ba sannan suna cewa wannan hadin am ba tafsiri a ciki am bari mu biya hadisin ɗaya wani muslimin na'am na'am ko da lokacin zalla bari mu biya daya hadisi za mu fito da wannan kalma hadisin muslim daga nana Aisha radiyallahu anha qalat Rana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce, Sami to Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ƙul. Na ji annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa la salata. Babu sallah bi hadrati ta'ami yayin da aka halartu da abu. Ba sallah. Wala huwa idza ja'ahu al-aqwa sani ko wanda yake kuma ba sallah ga wanda yake tun kuɗi ba wani ko bayan gida. Yana ci. Amma saboda ba zai tashi alwala saboda sanyi sai ta je sallar haka sai shi ma yin sallar sai ba to wannan hadisi za ku ga yana ƙara bayani a kan wannan hadisi ya tokace ma iya sallar magarba kawai iya sallar magarba ya yi wanda hadisi amma wannan ya kawo sallolin duka la talata kawai babu sallah yake bi hadrati da'ani kaga in yan zahiriya za su iya makalewa a can gurin sai iya sallar magarba da ba su da wannan hadisi sallar magariba ce kawai in aka kawo abinci kana jin yunwa za ka ajiye magariba ka fara yin gumi ka fara cin abinci kama da azumi ko abin da ya kamata wannan wanda za ga yana sauri shi ne sallar bai ci komai ba wanda za ga duk wanda ya tafi kasashe irin su Saudiya zai ga sai an sai an yi buɗe baki ake sallah sai an nutsu domin ana buƙatar allazina hum fi salatihim kaji'un ana buƙatar kusuri a sallah ba a so ka rika tunanin ƙarfi yanzu yana ya cika ba gudu sai ka tunanin abincin nan ba zai daɗi zai kaza kusurin da ake buƙata a sallah tunanowa gani kake da Allah ya kau ba a so to shi ne anan yace la salata mukalli kalwa malamai suka ce latin nan nabi ne ko na hayi cewa idan ka ɗauke da la bi ba'dan nabi shine idan ma kai ba tai ba shine nafi korewa in ma kai jallar haka to ba tai ba idan kuma hali ne annabi cewa yake kar kai sallah in kuka da wato ga abin da an kawo kuma za a ta da sallah to amma kamar yadda muke faɗa illar kawai za ka kalla illar shine idan ba za ka samu nutsuwa ba idan ba za ka samu nutsuwa ba iya sallah kawai ba duk abin da zai baka nutsuwa ba ka nutsu kai sallah yadda ya kamata to kamata ya fara gabatar da shi amma da sharadin lokaci ba zai fita ba domin sallah kaga ai tana da fadin lokaci akwai farko akwai ƙarshe ko yawwa ya zanto wannan duk abin da ai ba awoyi ake yi ba dan shi mutum zai ya zanto a cikin sa ya dan dago ya je sallah ya kauda in ma tattar abin da yake so ya biya shi sai dai sallah ya gana da ubangiji sai ba wai ana nufin idan lokacin ka zai fito wannan wani abu ne kuma daban auna za a yi a ga wanne ne ya karfi idan aka dawo a wannan bangaren aka ga lokacin da ne zai fito shi kuma rayuwar ta ke so a fito ko jika babu ransa ne gaba biye da sallah ransa ne gaba amma anan kalmomin da malamai suke faɗa cewa korewa ko hani ko ne da yana da kai idan to aka yi sallar ba sai ba ayyan ne babba cewa kada kai shi ma zance ne babba annabi ne ya hana ka to shine malamai suke ce duk abin da zai hana ka nutsuwa a sallah ko me yake to ka fara kaure ba lalle ne abu kuma duk abin da zai hana ka nutsuwa a sallah domin zuwa ke ka samu nutsuwa cikakkiya kaga urwa ibn zubair da ya ji ciwo a kafarsa ya ki yadda a taba kafar ai matar ta cewa sai ku bari sai ya fara sallah saboda ne su idan suka shiga sallah a mai salli yunaji rabbahu ganawa suke da Allah mantawa suke da kowa kowa mantawa suke da shi ubangiji kawai domin suna domin kace alhamdulillahi rabbil alamin sai ubangiji ya ce hamadani abdi bambancin ku ce muhadasa tsakaninka da Allah kaga wanda yake tuna girman Allah madaukakin sarki ai ko shakka babu zai samu nutsuwa cikakkiya Ar-Rahman Ar-Rahim sai Allah yake mazida ni abu Malik yawmiddin zai ce asna alayya abu bawa na ya kamba mani bawa na ya yabi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ya hada bayni wa bayna abdi zuwa ga zai ce wani abdi ma ta'ala a bawa ya yi tambayi duk abin da yake to su bayan Allah ya jira sallah wannan suke hararowa cewa yanzu fa da nake kaza Allah ma yake kaza yanzu da nake masa kaza kaza yake ne ni da shi nake gana ba ta dinka da yi sa matar da take kuma da ya shiga sallah da ya shiga sallah ya zo kaga ba anesthesia da za a zo a yi a wannan lokacin allurar da za a kashe gurin suka zo yana sallah aka yi shi gurin ya faɗi ya tuba bai kula da saboda sallah yake amma da ya ki yadda mahaifiyar ta yi musu tarbiyya da ba don ana ganawa da Allah ba a wasa tun suna kanana shi da dan uwansa Abdullahi ibn Zubair lokacin da Hajjaj ya yi rika har gomar gom wannan majalis din mujajjawa cikin arabi yana sallah ai ko kula jibe ba gefen Ka'aba ya saba da wuta amma saboda gana yake da Allah ba ruwansa da wutar sai aiki ce na haka kuma da ma fa cewa in yayi rukuni ko sujjada ta tabaru na doka a bayan sa saboda nutsuwa to kaga ganawa da Allah ke cikakkiya shi sa in ka kalli sallolin mu kana karanta sallolin sai ka tafi dai Allah ya karba kawai eh saboda haka wannan shine abin da ake bukata ana bukatar kushi shi sa idan mutum ya zo za ka sha mamaki idan ka zo da kake da sallah da waya tana ɗauke wa mutane hankali ko kuma riga mai suna Cristiano Ronaldo sai ganki a gaban ka sai ka karanta shi dai baka iya karatu ba ko kaga ana tallan wani abu a bayan rigar sai ka karanta shi dai baka iya karatu ba ko baka iya karatu ba wani hoto ne zai ɗauke wa hankali akwai distraction kace zai ɗauke maka hankali to kaga wannan abu duk ba a bukatar sa kaulin shi ake yi duk abin da zai zo ɗauke mutum hankali a sallah to kokari ake a kauce to idan mutum yana sallah wayar da ta buga ya manta sai kai za ka goyi wani zai tsaba ta kawar sai ba ta kai kuskure kawai inda zai zama kuskure kana tsaye a bugo ka tsugunna shine usali ne yake kayan kudi biyu amma in dai ba tsugunna to tana aljihu ka taro ta bawa Allah ko fago ne a cikin tire wannan aikin ba zai bada ma sallah ba gyaran sallah tire shi ka kace shine dai idan ka riga ka manta kana kasa kuma to sai kai hakuri ka danyo dan zaka iya da kafa ka taba wani abu da zai yi in ba zai yi wato sai kai hakuri har sai an tafi rukuni ana zuwa rukuni danyo ta kar ka bar da take take ko ne a cikin da zaka kace fago to ai baya wuce goma misali saboda haka tafsiri ne da kake domin barin ta kai kai ba iya zaka tallafe ta ba ya taba ta kowa a tallafe ballan da ma zuwa ka indiya kowa kar hausa ko to wani abu da islamu halla da mu'mina da arab ka gaba ma ka gane me yake faɗa kuma aike ko wani kaga an bugo wai ya tafi wanda ba ya bugo ma yanzu shi ne da sallah kake ba ba ruwan sa wata kila ma ba musulmi ba ne kuma kiran ka ne duk da cewa a ladabin waya in mutum ya san me yake ladabin waya in ka kira sau uku kar ka kuma kira domin annabi cewa al-isti idanu talata kamar gidan mutum ne za ka kira in ka kira sau uku kar ka kuma amma in za ka je ma mutum goma Allah goma to wannan bai san adab na adabul hawadis ba bai sani ba na telefon ka iya in ka kira in ka je gidan mutum ke kwankwasa sau daya kai sallama ka ji ka kuma na biyu na uku to ka biya ka wannan shine musulunci haka hadisi yazo a cikin al-adabul mufrad kuma bukari ya kawo shi annabi ya hadisi Abu Sa'id al-Khudri al-istizanu salata saboda haka neman izini ta uku aje a annabi ya ce kai ne mai izinin ba aya suratul nur ka ne mai izinin ba mutum ya ce wa alaikum salam koma ka koma wa kila lakum ya ubar ya ubar mutum ya ce yanzu baya kan gare ka zo yake yi bane sai ka koma wannan shine adab da ya kamata a kiyaye ita ma waya tana ji abin da take ba da rashin nutsuwa a sallah in wani alat take jira ka tabbatar za a iya jira yanzu to sai kai abin da ya kamata ko dai ka ajiye wayar wani gurin daban ko kuma idan kafin ka shigo ka kashe ta domin wani yana ganin alat ko da a silent take to hankalinsa ya koma kan alat to duk waɗannan abubuwan bayan Allah ya kamata mu kula domin shi ne farko abin da za a fara ba wa misali da shi ranar alkiyama sallah da an duba sallah ka amsa tana da matsala to gaskiya mutum ya fara samun matsala daga cikin wato tafiya aljanna a haƙƙin Allah ne sallah ita ce sama to kar ka kake wani abu ya zo ya ma wasa da sallah kar ka soma to kaga la salata bi hadrati da'ani abin yana cikin abin da zai iya dauke wa mutum hankali sallar da take samuwa yadda ya kamata wala huwa idafi'u al-akhbata ko wanda yake jin bawali ko bayan gida shine al-akhbata yana jin dai daga cikin wayannan sai izuwa ya saboda baya so alwalar da kare to shi ma anan malamai sai kawo kaga a gurin kan zahiriya in dai yana ji kawai ya sallah ba sai ba amma su malaman fiqh suke ce to dama suna cewa wala tusalli wa anta hakim wala tusalli wa anta hakim wala tusalli wa anta hajiq hakim shine ne jin bawli wanda yake jin fitsari ya mamma ce to malamai suka ce idan har kana ji rukuni yazo saboda rukuni da yake yana goho da ya rukuni sosai ba to kaga yanzu ya tsallake wani abu mai muhimmanci tsallake ba sai ba ya kasa tsayawa ko kasa sujjada su wayannan rukunai ne na sallah sallar sa bace ba ya kasa kalla alkibla sharadi ne kalla alkibla sallar sa bace ba saboda yana jin bawani yana jin bayan gida wa huwa haqibun domin haqin haba ba da ha da alif da qaf da nun shine haqin mai jin bawani ya rika baci shi ake kira haqin a cikin shi kuma mai jin bayan gida sai a cire nonon don a sa ba hasibu din hakarbi shi kuma mai jin bayan gida ke sannan wanda yake jin hutu shi kuma ya mamma ce hutu shi ma shi kuma hasibu shi kuma ba hasi na mai hazaka ba a'a na zai mai rada dubu hasibu shi kuma mai jin wato hutu ke da yake shi ma ya bari yake mamma ce sallah haka sharadin shi ne idan ya kasa yin rukuni yayi to ya toro a sujjada ko a a rukuni sallar da kai ba amma idan yayi a babbakan to ya aikata karahan kamar yadda malami ya kawo mana babu makruha din sala yayi sallar da aka amma a babbace ba abin da bai cika ba bai kyauta ba sallar da yayi amma shi ne bambancin idan wani abu bai cika ba a cikin rukunai ko wajibai sallah ba sai ba idan kuma yayi amma wato ana gama da yaje wato da yaje ba da yaje sallah ba bai biki kadai ne ba dai yayi abin da zai bai kyauta ba sallah ta tayi kaga wannan wanda zai zai iya matsa matsan kenan amma mutum ba ya tuke yake yayi zai matsa ba bai zaba saboda haka wannan shi ne shi ma malamai abin da suke kawowa wala huwa idza bi'ahu al-aqwa da ko da ta sanyi an bayin wannan wanda ya yana jin bawuri amma wajen kinye ji ba ruwan din saboda haka bari kawai ya iya samu dama ya yi ai sauri a sallah sai yi kuskure kuskure na ba ta a yanzu batin din magana da nake misali batin din da zai hana shi yin zai hana shi yin sallah raka'a hudu a ce ko da yake ba iya minti ɗaya da alwala take nufi yawa shine idan wanda ya faru kaga ai ya koma cikin wato masu matsala kenan ta tafsirin bauli akwai wanda ba sa iya rike alwala sai a ce shi alwala ta iya wannan lokacin saboda bazin din su baya barin su rike alwala ko na minti daya to sai kawai alwala za su yayin sallah suna yin sallama alwala ta dama arkariya take ba a kariya take to amma an rike musu alwala an kare su har sai sun yi sallama suna yin sallama to sai a dace wata alwala kuma za a yi wata sallah shine hukuncin daidai yake da mai tantantar libauri da mai yan fitsari da mai jinin jinin cuta da mai tantantar libauri wanda yake da matsala ta fita za ka ba shi roba ba ka ganin wasu da tije da ake sawa roba ai ko wace fita yake to dai yake da wannan kawai da sun alwala su iya lokacin su suna idan da sallah suna sallama da sallamar da alwala su sun kare eh da raska ta da sallamar da da wato sallar da su sun tafi a lokaci guda da alwala to wannan shine hukuncin da ake ba su wannan kaga wannan ai ba shi larura ne yawwa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai Allah madaukakin sarki duk abin da ba za ka iya ba to kana da in kaga mutum ya takura kansa da yawa to gaskiya karamin sani uku bi abin ya takure kansa da yawa amma musulunci yayin da ka takura ƙara sauki yake baka sauki yake buɗa ba in dai ka takura ka auna ka gani duk wani abu ku dauko mula duk wani abu a musulunci yayin da ka takura to sauki yake ba na'am ai da man ka tsara da wannan matsalar sai ka nemi limamin da wato ba doguwar sura zai da ba ko kuma misali kana nufin ko da ya ja doguwar sura yana da wata matsalar sannan abin ya taba ruwa da ji kamar kuwa daidai ne daidai ke da mai alwala sai dai kawai in ya san kamar misali hutu ne zai cika wa mutane guri da air pollution bai kamata ya shiga cikin mutane ba ko ba haka ba sai sai sallar da shi kadai ban limaki yau ba zai yiwu dan za a ja amre ta sa abinci kuma ya zo ya bulayi bayan abinci da ya yi goma ko biyar misali kaga bai kamata ba ka gani yauwa shi kamata ya yi sallar da shi kare tunda ba wanda ya dora masa ya zo cutar da mutane yanzu jami'i zai zo ya nan kuma cutar da jama'a ne wanne ne sai a gwama cutar da jama'a shi ne gaba yauwa wannan shi ne to abin da malamai suke kawowa kenan dangane da abin da ya shafi sallah yayin da aka kawo abinci kun ga hadisin farko yayi bayani akan sallar magariba kawai amma na biyu ya ga mai sallolin duka duk abin da bai ba san nutsuwa ba a sallah to ana so ka kauce masa shi da ibn al-qayyim a cikin kitabu tibbun nabawi yake cewa akwai abubuwa guda goma wanda idan mutum yana rike su suna cikin da in dai mutum zai rika dajewa wai shi yana da dajiya sai ce jin idan kun ya fara jini wanda ya lalace a cikinsa yace abin da yake sai shi ne a fitar da shi aka yi wala ibn nabawi ba in kana abu na biyu yace haka nan shi ma mani idan mani ya tarawa mutum shi ma bai fitar da shi ba shi ma yana bayan illa kana abu na uku yace bawon bayan gida ba a san rike bawon ba za ka gane wannan ba sai ka samu likitan da yake kula da shi zai masu matsalar bulada zai gaya ba musamman ka riga ka dan fara girma za a ce ka daina rike bukati kana ji ka ji domin illa ta ce wa kanka saboda haka sai wurin da yin fitin ya faɗa a tibbin na bauta littafi ne mai kyau sannan da bayan gida shi yana haifar da basir ma ita karanta zai gaya ba karanta littattafan um um um littattafai da aka yi bayani a kan lafiya da musulunci za ga ana kawo shi yake kumbura jijiyoyin gibara rike rike bayan gida ba ko dadewa a wanda yake mutum ya dade a tsugunni yadda matasan mu suke yanzu sai gida da waya sai ta dannawa baka san illa kake wa kanka ba sai rabu hawa a wanda yake me yake a wanda yake na rabu hawa to to da haka wannan tsugunnan da kai ka dade kana kumbura jijiyoyin kai yana haifar da bata to sai ibnu al-qayyim ya wannan bayanin sosai sannan abu na gaba shine yake da hutu shi ma tare hutu kaga akwai kasashen da su ana zaune su burgewa ne ma mutum ya tusa bare kuwa su ba komai amma mu anan adamul furu'a ne rage mutunci sannan kuma da cutar da mutane bare kuwa har zaka ji yana bayanin wani bincike da nan ga ko kwarji cewa wai tusa tana maganin ne da waye su wannan a gurin su kenan mu ba anan ba can a gurin sannan da amai shi ma amai idan ya ciwo kama da yi ba ka ganin mutum da yawai ya kasa yake wani zai zuwa yawa saboda haka sannan haka nan ake kyawa ita ma ba a so ka tare da yayin da ta zo amma ka kiyaye da gabanta kar ka fesa mutane kuskure ne wannan cikin jama'a ka fesa mutane yayin da za a yi atisha ko tari sai a sa nan ko a tsako na abu a tare ko jefa riga kan dai ka fesa mutane iskar ta shiga cikin jama'a ba a so sannan idan kai ɗaya biyu kai uku to ba ka da lafiya haka annabi wanda yayi azijawa ko ce ku gaishe shi ne kuma ku ƙara da shi ne kuma ku gaishe shi yana yin ta hudu ku ce to Allah ya baka lafiya ba da sun yarha maka da kuma Allah ya ba shi yaje ne ku rokon ko activate ya ga sannan bacci da bacci shi ma ba a so ka tare in dai kana jin bacci ba Allah ta buƙe shi baka ga abin da annabi ya faɗa ba cewa ko sallar da raka tashi kaji kana jin bacci to ko ba ka kwanta domin karka je ka koma zagin Allah maimakon yaban sa to shi ma wannan yana ciki sannan abu na gaba shine yunwa idan kana jin yunwa ita ma ka nemi abinci ne sannan sai na goma shine kishirwa idan kana jin kishirwa ita in kana so kai lafiya ba ba sai ka ji kishirwa za ka ka ba yanzu to lokaci bayan lokaci ka rika shan ruwa kawai ba sai ka ji kishirwa ba ba ka ganin inda za ka gane muhimmancin ruwa ba ma da aya ba da Allah yake waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy afala yu'minu ba ba ma da aya ba ka kalle rago yanzu da sallah ko sura za ka ka tambayi masu fita in bai sha ruwa ba sun fi wahala sai na ba mai tamannewa a cikin fata amma idan da ruwa a cikin sa da wurin ce ce shi za ka kai ma baka da lafiya ana zuwa asibiti ruwa ki fara zawo to yawan shan ruwa yana sa lafiya ibn al-qayyim ya wannan bayanin sosai shan ruwa ba mutum ya zanto yana shan ruwa sosai akai akai ba sai ya ji ruwa ba har ya mutu adadin lita din cewa ana so mutum ya sha lita kaza a rana to yana da lafiya sosai da wai nan kaga abubuwan fa'idar da wanda ya kawo mana shine duk ba wato ba a so a tare in dai sai ya bari da cikin kai kokari ko kokari ana Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu an ga gurin Abdullahi bin Abbas Allah ya kara musu yadda kalin shi shahida indi rijalun mabdiyun shahida bi ma'ana akhbara domin shahida tana zuwa da ma'anoni daga cikin ma'anoni tana zuwa da ma'anar akhbara ko akhbara da Allah yake faman shahida bi kuma shahara ko kan yasub faman shahida har mutum ya zuwa larabci ce uridu an ushahidata ina son ganin da ido da ido kenan to shi san ba mai shaida ne kuma shahara wanda ya ga azumi da a wata azumi da idan sa ake nufi a fa man ahzara wanda ya halarci lokacin kaga in kace gani an cire makafi kenan banda ana nufin wanda ya halarta wallahu ala kulli shay'in shahid kaga ita ba irin wannan ma'anar ba ce tana zuwa da ma'anoni kamar yadda suke kawowa to wato dai da indi rijalun bakiyu wasu mazaje amintattu yardatu a gurina sun ba ni labari wa ardahu ma indi umar abdullahi da abba yake wanda nufi amincewa daga cikin su a gurina a cikin su shine sai na umar cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha ani salati ba'da subh wannan mazajen sun ba ni labari cewa annabi kira da amince Allah tabbata a gare shi ya yi hani an salati subhi dangane da yin sallah asuba a an salati wato dangane da yin sallah ba'da ba'da subhi bayan sallah asuba ta nafila a ta da dilo a shamsu hasira na ta kullu cewa kai wanda suka rawaito wannan hadisin banda sai da Umar su goma sha hudu hadisi ne kaga mutawatir shi da yake rijalun indi marbiyun rujulin da abin da yake faɗa su goma sha hudu sai yake to idan aka yi sallah asuba ba wata sallah da ya halatta mutum yayi har makruhi ne da wata sallah bayan sallah asuba sai rana ta bullo wa ba'da al-asr haka nan bayan sallar al-asr shi ma hatta ta gruba har sai rana ta faɗi to anan da wani tambaya da ne sajin da yake sai bayan mutaji na tana ai ba a bani amsa ba cewa shagaluna ani salatul wusta wa hiya salatul asr da muka yi magana cewa annabi alaihi salatu wassalam ya sallace sallaha bainal maghribi wal isha sai muka ce to sai annabi alaihi salatu wassalam ya sallar sallar din shi hadisin adai ya nuna cewa annabi ya biya sallar la'azar tsakanin magriba da isha kamar yanzu kenan kamar yanzu to kuma ya za ka yi da at-tartibu bainal fara'id jerantawa ya za ka ba da wannan amsa bayan jerar da salloli shi ne kuma daidai cewa a jerar salloli ko wanda kai yusuf yanzu na kwana ai kaga a jere kake yin kai azhar kai la'asar kai maghrib kai isha ba a warka tsawa misali to ya aka yi wannan amsar da suka bayar shi ne muka manta ban faɗa ba sai aka yi wato bainal maghrib ai shi waqti salatil maghrib wal isha ya ake nufi da wannan a lokacin magariba da ya shine lokacin rana ta faɗi kafin a yi sallar magariba ya zuwa biya la'asar wannan ita ce amsa kafin a yi sallar wani masallaci a za ka ga baya daga an yi sallar magariba ake tada sallah ba ko kan wannan lokacin wasu har nafila ake yanzu ka je Saudiya ba a yin sallah kai tsaye da ake kira magariba to dan wannan lokacin da aka bayar ko rana na faduwa ko an kira sallah ko ba a kira ba a lokacin ya biya shikenan amsa shine aiki wakati aka malaman sai ne ke cewa fi wakati salatul maghribi wal isha a lokacin magariba da isha annabi ya biya to shine amsa to dan karatun ya hudu dai anan cewa kaga annabi alaihi salatu wassalam ya yi hani a tallafi ayi sallah bayan sallah asuba da bayan sallah la'asar har sai rana ta faɗi amma zai iya yiwa kai a gurin ka yanzu har ka zo ka ga kai kai sallah la'asar yanzu sai ka zo ka ga wani yanzu yana yin salloli raka hudun nan da annabi yake rahimallahu imra'an sallah arba'an qabla al-asr Allah ya dukan mutumin da yake sallar nafila raka a hudu kafin la'asar hadisin sa daban ne hadisin muslim Allah ya kansa sai ka zo ka danka kai kai la'asar din ka tu kai wannan halin na yin sallar nafila bayan la'asar kai ya kafa domin kai la'asar shi yanzu da ba a yi sallar la'asar ba kuma lokaci bai kure ba ta shafe ki ba ana magana ne akan wanda yi sallar amma wanda bai ba shi ba ta shafe ki ba yana jiran liman yanzu ya zo to ba ta shafe ki ba yawwa sallar farilla eh ai ba a sallar farilla to bi idan wata larura ta faru misali cewa kawai ya mai da ita nafila da wani dalili ta wani dalilin ba su dan jabar cewa zai je ba annabi sallah sannan ya koma unguwar ya yi limanci shi na ka ce to eh nafila yawwa to ka gwara wannan cewa ya yi sallar shi kaɗai to yanzu kuma sai ya zo ya gujin abin da da ko in ji wannan malamai suna kawo su ko saboda hadisin mu'azma ana kawo wannan cewa zai iya bai in tanafula ai annabi ya fara za mu zo nan gaba mu tada wani hadisi mutum ya sallah a gida sai ya zo da masallaci ana yi sai aka yi mai da shi gidan nafila ba ba a duka zo ka sa mutane a gaba kawai domin za ka haifar da matsaloli da yawa su suna sallah kai a gidi ba san kai ba kai Allah ba liman zai dauka cewa shi ne ba ka yi da yawa an fahimta yawa abubuwa da da yawa za ka yi a cikin zuciya ɗin ga rashin security abubuwa ɗin ɗin za ka yi gwara ka bi saboda haka in yayi wannan yayi to a karkashin wannan za mu ga cewa hadisin yana rabi akan na'am wanda ya tafi sallar juma'a ya je daura aure sai dai kara ana sallah malamai sai suka yi tsaya can gefe kan ya shiga cikin su kima ya shiga cikin mutane ya tsaya eh shi za a yi abu abin da ya fi kyau inda za ka yi sallar juma'a inda za ka je daura aure ka je ka sallar juma'a a gurin dan ka kaucewa to amma hakan ba ta faru ba to karka je ana sallah kara tsaye inda mutum zai yi tufa kaga ya dau wancan hukuncin da aka faɗa ko cewa ya dau wancan hukuncin da ya ta koma na bula saboda gudun ne wasu za su zo ma ana maybe ana ɗauke babura a gurin a ce kai ka ɗauka ko ba haka bane abubuwa da yawa za ka aiki duk abin da kuka ga ko takalma duk abin da kuka ga musulunci ya yi magana a kansa akwai hikima kai ne baka san me hikimar ba akwai hikimomi da yawa a ƙarƙashi wannan shi ne kaga wannan hadisin abu na farko da zamu kalla shi ne yayi rabi akan rawafi masu cewa ba a ji tsakanin sahabbai da ahlul bait me yasa saboda Abdullahi da Abbas ahlul bait ne cewa yasa abin da suka zo gurin su su 20 da su 14 yace babu wanda ya bi kima a gurin sa a cikin su fiye da fiye da wato Umar dan Khattab wa Abdahu indi Umar ibn al-Khattab haka yake ka gansu su da yawa ne fa amma yake babu wanda ya fi kima a gurin sa irin Abdullahi da irin Umar dan Khattab to wannan hadisi raddi ne sai akan dan abu na biyu da zamu koya wato akan hadisin shine matsayin annabi sai da Umar da ƙara fito da shi a gurin ahlul bayt sannan irin yadda sabai suke girmama junansu mun koya a cikin saboda magana Abdullahi da Abbas sannan mun gane cewa hani ne annabi ya yi hani a yin sallah a wannan lokutan in ba zawatul asbab ba akwai sallolin da ake kira zawatul asbab ma'abuta lokuta misali annabi ya ce idza dakala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya fice ya zauna ya yi sallah raka'a biyu to wannan sallar da za a yi ko a wannan lokaci ne sunanta zatul sabab ma'abociyar ne lokaci ma'abociyar dalili saboda haka dalili ne ya in baka shiga masallaci wa shi kenan sai dai ka shiga masallacin baka da alwala amma in ka shiga da alwala to fa la tajli kai wancan hanin ya fi sauka da kanka shi ne abin da malamai suke faɗa su ake kira zawatul asbab salloli ma'abota dalilai ko dalili an gane ko sannan malamai suke ce hadin nan fa da ake magana na bayan la'asar shine yayin da rana ta fara fati fati sai da nini saboda hadisin Aisha rana ya kace kullun sai Annabi ya shigo dakin ta duk ran da yake dakin ta inda ya shigo sai yayi sallah raka'a biyu bayan la'asar kun ji wannan hadisi kuma to shine ba da yake ce to an gano wannan na cewa wato ana halin yana fara ne yayin da rana ta fara istirai fati fati eh an gane sakaliya ko to yayin da ta fara wannan lokacin da a ce lokacin sakaliyar al'asar to a wannan lokacin ba a san ayi sallah an gane ku sannan wato malamin ta ce wa laysa ba'da al-asr mubasharatan dalilin su na gaba kuma suka ce gashi na ana yin sallah ba a yin sallah bayan al'asar ana yin ita sallar gawa ba da ake yi ita ma ana yi yanzu mutum ya zo ya mutu dab da al'asar za ga bayan an yi sai a ce jama'a akwai jana'iza bayan la'asar ai ana yi ko yawa ita ma kuma sallar lokacin sakali ya yi sannan malamai suka ce hadisin ya takaita abubuwa guda biyu amma akwai na uku wani ne na uku da annabi ya ce hadisin uquba in za ku iya tuno hadisin hadisin muslim wanda annabi alaihi salatu wasallam yake cewa salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko uquba yake faɗa uquba bin amir al-juhani cewa lokuta guda uku annabi alaihi salatu wasallam ya hana mu ya yarhana an nusalli bihinna aw an naqbura bihinna ko aw an naqbura bihinna mautana lokuta guda uku annabi ya hana mu mu yi sallah a wannan lokacin ko mu binne mamacin mu a wannan lokacin na farko lokacin da rana take hulo kai ba a sallar nafila kuma ba a sallar ba abin ne mamaci yayin da rana take hudo kai san da za ta hudo kai gashi nan suna faɗar surutin cewa shida da minti arba'in da kamar takwas ko da tara to sai a bari har sai ta daga ki da rumin ko rumhaini gwargwadon maki ko maki biyu shine lokacin walaha sai ya kai lokacin salatul ishraq da ake faɗa shiru har za ga ana rubuta a cikin kalanda sai bakwai da kaza yawa to da haka da zarar wannan lokacin yayi shine lokacin da za a fara sallar gawa da salloli na nafila duk kallandodi na musulunci yanzu za ga ana bada wannan lokaci to sai ka rike kawai cewa bakwai da kaza amma duk bakwai ta duniya bakwai da kwata ta duniya lokacin sallah yayi ta wala misali eh lokacin sallah wala ya shiga amma kamar rana ta daga bakwai da rabi zuwa har zuwa 11 da rabi yafi kuma insha Allah ta'ala duk lokaci na duniya jiwa a wannan lokutan za a yi sallar sallolin nafila kuma za a gudde mu kada shine lokaci na farko kenan na biyu yayin da rana za ta fadi ta je faduwa tana kokarin faduwa shi ma ba a sallah kuma ba a gudde mu za ku ga ko tafiya makabarta haka in limami fakihi ne zai ce a dan dakata da Allah sai da zan sai an yi juru minti goma yana ta kallon lokaci rana ta gama faduwa to yanzu sai abun ne ko da wani guraren an fara kiran sallah wannan shine ka'ida lokaci na uku shine wanda wato ba ka a wannan hadisi ba hadisi Ubay bin Amir aka kawo shine lokacin da rana take tsakiyar sama ita kuma ba ta dadewa bai ku minti goma wata ba tsakiyar sama da ta zo tsakiyar sama kai lokacin da za ga kai kanka inuwa ka bata sauka ko ina ba da wannan lokacin ba a sallah kuma ba abin neman mai wannan lokutan guda uku annabi ya hada ko ai sallah ko abin neman mai a daidai wannan gaba na'am kamar shi a bisan eh rana ta take dama ba wani ya take wa kawai ba in kace takewa a ta lokacin da za ta dan yi zawali za ka ta take eh saboda haka lokacin da take ma'auni babban ma'auni dai koda ba da lokaci ne shine ka tsaya a tsakiyar fili kaga inuwa ka bata sauka ko ina ba eh bata fada nan ba bata fada nan ba na'am tana cikin mutum to na gani saboda haka wannan shine amma da zarar ta sauka ta sai zawali ta fara sauka to wannan lokacin azhar ta yi bari mu ci gaba na ga sun fara nuna min lokaci na'am hadisi na gaba shine hadisin Abi Sa'id al-Khudri Sa'd bin Malik bin Sinan radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yace la salata ba'da subuhi ba yin sallah ba karɓar sallah idan mutum yayi bayan sallah asuba a ta tantaji al-shamsu a ce rana ta daga la kaga mun faɗi ma'anar la din na baya ko hali ko kuma nafi wala salata ba'da al-asr haka ba a yin sallah kada kai sallah bayan la'asar a ta taji bai shamsu a ce rana ta faɗi shi ma wannan hadisin mun ji sai kin saboda kai kar kai ne kamar ce ne da kafirai a wannan lokutan in ka je yanzu duk wanda ya je a Lagos kawai zai gani yayin da rana take kokarin faduwa zai ga wasu masu fararen kaya ba takalma a kafa suna so ba za ga a lokacin lokacin da na fara gani nake sadaka rasulullah domin sun tawo ranar ga ta nan kana kallon ta zaka faɗi duk suna sujjada to ka ji nan nan ba babbai to shi da annabi ya hana kakkai ta tambuyi da kafirai annabi ya hana wannan hadisi na karshe ana jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ba أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الله عبد الله الله يقرأ من سيدايته عمر بن الخطاب الله يقرأ من سيدايته جاء يوم الخندق يا زوران دعك ياكم قللو شين يوم الخندق ران دعك ياكم أعزاب أن أني ما جاني da kafiran gefen kurai kafiran kurai jawa da yahudawan da duk aka yi wa illa sai suka haɗa kai yanzu bari su afkawa annabi alaihi salatu wasalam shi za yi kiransu a hazar mutum haka ce don su afka annabi alaihi salatu wasalam annabi ya nemi shawara cewa ya sabon ka ce maimakon mu bari su kama da hari mu mu kai musu hari domin duk wanda yake kama a hari kana kare kanka wata ran zai ba illa to shi ne aka ce annabi ya ce da yau mun daina yadda ana kama da hari to saboda haka Umar dan Khattab Allah ya kara masa da ya zo wannan ranar ranar gwalalu ba da magara bace shamsu bayan rana ta fadi ranar yakin gwalolo ko shine ranar da Allah da kansa yake hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa izagatil absar wa balagatil qulubul hanajira kowa saboda tsoro a lokacin da annabi ya kalli sahabbai ga sanyi yace wa zai je gano mun halin da kafirai suke kawai ka gano aljanna ta tabbata gare ka wallahi ba wanda ya dai saboda tashin hankali kowa ga shi a zaune ga sanyi ga tsoro kowa ya kasa da ku dai fata ibn jawan yace annabi sai rika kallon sahabbai sai kallo wanda yake wa saboda kowa ya irin abun na haka kan ba a kalle shi a ce kowa ya kifa kai sai ce waye wannan sai ce ai Umar ne sai ce to wannan ba waye sai ce wani ne wannan ba aka yi rika zaga su sai bayan daya Hudayfa yace yana zuwa kai na sai ce wannan Hudayfa ne bai tambaya waye bai ce ina ji ya kama suna na san wallahi sai ya aike saboda haka yace ke kaka duwo mun halin da ke ciki amma kawai halin zaka gano mun ko bai ka gani kar kai komai ko ka samu dama akan wani kaburi kar ka kaje ka dawo ko ka gaya yace na je na gano su suna jin dimi yace wallahi na samu dama ba dan annabi ya faɗa ba zai iya harbin wani da kibiya ya mutu ba gane ba yace amma annabi ya ce ko me na gano in dawo yace haka nan yake duk wannan tsoron da nake ciki gaba ɗaya fita domin sahabbai idan annabi ya yi umarni kamar an kuɗa fitila idan yace kada a yi kamar an kake shi za misalin da nake yawan bayarwa inda annabi zai ce ku je ku ɗauko mun dale da goron dutse ce masa rafi idan muka ɗauko a ina za mu aji ba za su tambaye shi cewa ba za ka ɗauko ba a'a cewa za su a ina za mu aji ba kawai umarni ya yi to za su tafi to haka yake ya dawo to a wannan lokacin shine wato yakin gwadalu Salman al-Farisi ya bada shawara aka yi rami wanda wato ya kai zira'i bakwai tsawo da fadi kowanne shine anan anan anan wato um, sarakunan musulunci suka samo ganuwa duk ganuwar da ka gani ka duba za ka gefanta da rami ko ruwa to anan suka samo dalilin yin ganuwa saboda asali sun gado ne daga wa Sheikh Usman dan Godiyo eh duk anan suka sace amsa su kan sojoji saboda haka Salman al-Farisi ya bada amsa cewa mu ga yadda muke an ce mun lokaci yayi awwal da muka fara daidai Allah ya ba mu ladanka wannan muka yi kuskure Allah ya dauke sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunan shi tawawa da tsobin sa ɗaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na da kai shi wanda sai mana wasiya da addu'a na alheri Allah ka biya mu kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunan shi tawawa da tsobin sa ɗaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunan sa dawowa zaɓe da yake cin karo mu Allah ba mu da wayo ba mu da dabara Allah ka ba mu shugabanni na gari duk waɗanda za su tausaya mana Allah dan kisarka Allah ka ba mu ikon jagon muna roƙo Allah da sunan sa dawowa da tsohon da madaukaka kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya muna roƙo Allah da sunan sa dawowa iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka bisan su da gafara ka kire Allah ka ba su tsawon kwana mai amfani ka kara musu lafiya muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa da sufofin kuma ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya Allahumma amina fi awladina wa aslih himmatina wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك وتبعك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم